أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu tahbi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata ba mu gushe ba muna cikin babi da yake magana akan kabira ta shan giya imana babban zunubi wanda yake gadar ma da mutum tsinuwa da kuma hushi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma makoma a gidan wuta shine shan giya yau insha Allah ta'ala za mu zo ƙarshen wannan babi sai mu shiga babi na gaba a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala a sati da ya gabata malam ya mana magana bayan kawo hadisai daban-daban wanda suke magana akan matsaloli na giya da kuma matsala ta yin magani da ita giya wanda muka yi bayani akan magani da abin da ya shahi haramun da abin da ya kasance haramun ne baya dacewa a yi magani da shi yau za mu tashi inda malin ke cewa zikrul athar an salaf bayani ko kuma ambatu da maganganu na magabata akan abin da shafi giya yake cewa bukira ibn mas'udin radiyallahu anhu qala an ambato da cewa abdullahi dan mas'udin Allah tsara mishi yarda yana cewa akan abin da shahigiya yake cewa idan ma ta sharibul khamr fadfanuhu thumma thumma sulabuhu ala khashabatin thumma ambashu anhu qabrahu fa in lam taraw wajhahu masrufan an al-qibla wa illa fatrukuhu masluban yake cewa idan mashayin giya ya rasu idan an zo binne shi to a gama gawar da wani icce yadda ba za ta motsa ba a ɗarme su tare sai a sanya shi ya ce idan an sanya shi bayan an binne shi da wasu sa'o'i to a dawo a buɗe wannan kabarin ya ce za ku gani shi fuskar shi maimakon a ga tana kallon gabas ta zuwa tana kallon wani wuri daban abdullahi dan mas'ud yana bayani ne akan yana daga cikin hukubar da mashayiya yake fama da ita ko kuma wadda zai gamu da ita a kabari ita ce huskar shi ma za a karkata daga gabas ta kalli wani bangare gaba don a nuna cewa ne ya yi mummuna cika ya ce kudai bin iyada yake cewa annahu hadara inda tilmidin lahu hadaratu wafat kudai bin iyada babban malami ne tabi'i ne yake cewa wani ɗalibin shi ya yi rashin lafiya to daidai wajen shi sai lura wannan yana cikin magagi na mutuwar faja'ala yulqinuhu shahada wa lisanuhu la yantiqu biha sai fara mai talqini na kalmar shahada dan mutum ka lura cewa yanayin shi ya sauya kuma ya kai wani mataki kuma ana tsoron lokaci ne yi idan ka zo wurin shi ba ce ne za ka dinga yi ba ka ce la ilaha illallah a ka dinga hudu a gaban shi ka dinga maimaitawa ka dinga maimaitawa haka in Allah ya taimake sai da ya dauka shi ma ya faɗa shi ne ake ce mai tarqi sai zo dinga mai tarqini da kalmar shahada wa lisanuhu la yaqu biha amma harshen shi baya iya wuce an yi an ya faɗa ya kasa barci fa karraraha alaihi fa qala ya sake maimaita mishi sai shi wanda mara lafiya ke cewa la aquluha wa ana bari'un minha yake cewa ni ba zan faɗi kalmar shahada ba alhali ni na yi barabar da ita ta yi gabas na yamma fa kharaja fudai min indihi yabki sai fudai ya fita daga wajen wannan ɗalibi nashi yana kuka kuma ra'ahu ba'da muddatin fi manamihi wa huwa yashabu ila an-nar sai ganshi bayan wani lokaci a cikin mafarkin shi yana iyo a cikin a cikin wuta bi ma'ana an dirbiya shi cikin wuta faƙaɗa lahu ya miskin bina bima na za'atun kan ma'arifa yake cewa ya kai miskini bima na kai bawan allah ya ya al'amarin ka ya zama haka na kasa fahimta mine ne yake wawa a tare da kai faƙaɗa ya ustaz sai ce ya kai ustaz ta nabi illatu ya ce ina da wata illa ne kamar yana ba shi da lafiya a duniya idan ka hanyar rasu ya kasance mara lafiya to sai ke wajen likita fa'ataitu ba'adul atibba faƙala ne tashirar fi kulli sana ƙadha min al-khamar sai shi likitan nashi sai ke ce mishi bayan kowace shekara ka rinka ɗaukan kofi guda na giya ka rinka sha wannan rashin lafiyar ta ka za ta tafi wa in lam taf'al tabqa bika illataka in baka sha wannan giya kowace shekara ba to wannan matsalar ta ta karshen lafiya za ta zanna tare da kai sai ke cewa fa kuntu ashrabu ha fi kulli sana yace sai na kasance ina shan wannan giya kowace shekara li ajalin tadawi saboda in samu lafiya in yi magani yace fa hada halu man sharibiha lit tadawi fa kaifa halu man yashrabuha li ghairi zalika wannan shi ne halin wanda yake shan giya da zumbar cewa wai magani ne to ina ga wanda yake shan ta ana zamna kalau kawai shi so yake gaishe a cikin wani yanayi daban yace nas'alullah al'afwa wal afiya min kulli bala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya daga dukkan wani bala'i wannan kisa ala kulli hal tana mana magana akan irin makoma mummuna da wanda yake rayuwa cikin rashin hankali yake fama da ita duk wanda zai yi rayuwa a kullum ya ce shi sai ya ji shi cikin wani yanayi daban sai ya ji shi ba cikin ɗan adamtakar shi ba ya yi shi wani daban rayuwa ta rashin hankali a wani lokaci to ga irin halin da mutum yake fama da zai fara ciki sai ki cewa su ila ba'du ta'ibi an sababi tawbatihi shi kuma wani mashayi ya tuba sai ake tambaye shi me kawo sababin tubar shi kamar menene yayi motivan shi har ya tuba zuwa ga Allah sai ki cewa kuntu an bushul qubur yake cewa ni zuwa nake saboda yawan shaye-shaye shi har zuwa yake kabarruka yana tona tona kawai ce kabari ya tona ya ce fara'aitu fi ha amwatan masurufi na alal kibla ya ce hinar da ganin wasu idan na tona kabar sai in ga wasu an juya fuskarsu daga alkibla ta kalla wani wuri daban ya ce fasa'altu ahli an ha sai na tambaye yan uwansu a kan halinsu mene ne suke aikata a nan duniya faƙaru sai suke cewa kanu ya shiga gunan hamar fi duniya wa matu min gaida tauba sun kasance suna shan giya a nan duniya har suka mutu ba su tuba ba wannan shi ne ta musu sababin wannan abu suke ciki waƙala ba da salihi wanda daga cikin nagartattun baki shi gobe ke cewa makali waladun salihu ɗana ƙarami ya rasu wannan ma da fantuhu ra'aituhu ba da mutihi fil mana sai ce bayan na binne shi sai na gan shi wani lokaci a cikin mafarki na wa ƙarsha ba ra'asu duka kanshi ya rura shi kuma yaro ƙarami sai ke mamaki me ya kawo rura a kan yaro ƙarami sai ke cewa ya walaki da fartuka wa an tasawir kamar da ni shayyabaka ya ce ya kai ɗana na binne ka kana yaro ƙarami me ya kawo kai rura ka sai ke cewa ya abati ya ce ya baba ila jambi rajulun mimman kana yashrabul khamra fid dunya ya ce a kusa da ni wani ke da kwai wanda mashayin giya ne a duniya yace fa zafarat jahannam liqudumihi zafaratan lam yabqa minha tiflun illa shaba ra'suhu min shiddati zafaratiha dalilin wannan bawon Allah ana binne shi wutar jahannama sai wani lumbashi akan shi to wannan lumhashin da ya same shi ya ce shi ne mun ko makwabtar shi gabaki ɗaya duk wani yaro da ke da kwai a kusa da shi wanda yake kwanci a wannan makwantai sai da rura saboda tashin hankali ka gane ba abin da ya shahe su ba ne wani ne ke nema ja musu ya ce na ozu billahi minha ya ce ka muna neman tsarin allah daga wuta ya ce wa nasarullah al'afu wal'afiya mimma yujibul azabu fil akhirah muna roƙa Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ya ba mu lafiya daga duk abin da zai jawo mana wutar jahannama a gobe kiyama yace fal wajibu alal abd an yatuba ila Allah ta'ala abin da yake wajibi ga bawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala qabla an yudrikahu al-maut kafin mutuwa ta riske shi wa huwa ala sharri hal yana cikin hali mafi sharri mafi muni yace fayulqa fil nari na'udhu billahi minha idan mutum ya mutu yana cikin hali mafi sharri za a je wasu gidan wuta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana tsaki mana sai ce fasulun wal hashishatul masnu'a min waraqil inab haramun yace fasali zai mana magana akan dukkan wani kayan maye wa'anda ake amfani da su wajen yin maye wajen a shiga wani yanayi daban irin su wiwi irin su kwamfulimi na irin su kwamfulimi irin su wani da za a shaka irin su siro na irin su essence akwai wanda suke shaka essence su zo budo ba komi na essence wanda aka sau essence ko kuma da ɗan kaɗan a ciki su sa bakinsa a cikin su shaka wannan gaskin sai huta su daga cikin yanayin da suke ciki wani an rasa ya za a ke akwai yawwa sholi na sholi kaga shi ita kasam ta ce mafi yawa mai shan sholi mafi yawa kasam ne suke zama wani lokaci ka ga wani yana shan wiwi baka ma san yana sha sai an gaya maka zai gaci da dama dama shi wani yana shan giya zai gaci da dama dama amma mai shan sholi mafi yawa wani sakare zai gaci da shan iya daga cikin mafi munin abinda suke sha sai wannan kwamfani wanda suka hudu a raha za su sha kuma su shiga wani yanayi ana ta musu birki a saman kwata ka juya daga mutum gashi nan yana tafiya amma yana ta karkacewa ya ta zigzag daga nan ya nan daga nan ya nan to duka wayannan abubuwan da su da giya hukuncin su guda ba su da bambanci bai jimawa bai wuce wannan sati da ya wuce zuwa satin baya a nan nigeria aka samu wani ya fito a cikin tiktok yana zagin baban shi ya zagin mahaifin shi kuma ga shi mutum ta kalle shi hadda yin mishi rubutu yana zagin su yana cewa ya yi nadama da suka zama iyayen shi mutanen banza yana ta zagi zagi uwa uba ba irin zagin da kowani aka ma a ce wanda aka makin mutumin banza ne kafiri ne ya zama haka yake makwanci wasu suka kira shi a tiktok in suna tattauna da shi wani ya tambaye shi kana shan wani abinci in yana shan wuyi to kaga inda aka ce in ba mashari in ba sharri abin maye ba ina kai ina iya yanzu tazarar ba karamar tazara ba ce ina kai ina su abu ne wanda a zuciyar kama bai zama ba a kwallon kama in ya zo abu ne wanda ka san kawai tunani ne na shirme abu ne wanda ba zai yi ba ka gaya ma iyayen ka magana alƙur'ani ma Allah ce wala ta kullahu ma uffe wala ta nahu uffe shi ne mafi karancin abin da za ka yi na ka nuna cewa an maka abu ba ji daɗi ba to wannan ma kan kai ba ka ji daɗi ba sadda kai shi to ya zaɓi in akwai dama a ba da haƙuri a ba da haƙuri in akwai dama a yi bayani a yi bayani amma ba kai ba magana na kai ina yi to wannan ta gaba sai an gaya maka ba cewa ta ɗewa shi a kusa take manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani laifi da bawa zai aikata ya fara ganin sakamako tun akan tun a nan duniya kamar da yake rubuta biyu saba ma iyaye da kuma zalunci tun a nan duniya zaka fara gani a kanka to kaga wannan daga cikin sharrin kwaya shi kuma wani tumakin ma'aikiyar ta shi ɗauka duka ya zuba a rijiya da ta zo ya ture ta ƙawon mahaifiyar ta shi ta zo ta mare shi ta zage shi ya kama hannun ta ya karya ta kuma ya nasa ta a rijiya aka zo aka kama shi ana tambaye shi kwaya ke shi kenan kun ga waɗannan abubuwan da mutane suke gama masu ke sha wannan kwamfuri wannan kaɗan daga cikin abin da za ta samu daidai yanzu wannan abin da za ta kashe kashe iyayen ba ya rinka kashe mutane ba za a yanzu misalin wa'anda suka sun kashe wannan yara a nigeria a kano sai kashe uwa sai kashe yara uku da iyanta jaririn guda suka ɗauka suka rasa rijiya kai yanzu wannan mai hankali tsayayyen hankali da shaƙo miliya za a yi wannan ya za a yi wannan tabbas an shauna shaye-shaye wasu kaga sun mita abin sana kullum kana ganin polisi suna kama kullum ana bakari a kama ya a kama rezo mai tsawo ga wanda shi ne ke aikowa ga wanda in aka aiko ya amsa ga wanda ke tutturawa a dauka a kai garuruwa daban-daban a zo a saida inda ake saidawa a ringa ba da kwada na saya da sauransu an kama da shi nan ɗin kaya guda wai arziki ne ake nema a arziki ake nema a arziki da haram ya ce yi haddu shariba duk mai shan wayan nan ƙananan abubuwan wayan nan kwamfani mai da wiwi da sauransu yadda za a ma mai shan giya haddi haka za a masa haddi yadda za a hukunta su haka za a hukunta yadda za a hukunta mai shan giya haka za a hukunta su idan an kawo mutum da shan giya in aka yi bulala tamanin haka za a zo a musu tamanin goma sun sake a musu ji ma an sake a musu ka a gaji in ba su gaji ba kako gaji amma a kama mutum a kai shi gidan kasu a gidan kasu ana ba su abinci da sauran su kama jikinsu ɗan warware in suka dawo musu koma a gidan kasa ake sai da bayi to gidan garan halin kuma a nan kuma ake sai da abin da ya ke musa su hannun da an samu ta a cikin to wa kai wa kai ta kuma ai ba a ce ba sai ba a ce ba sai ya ce wai ya akhbar min al-khamr kai ita ta yi muni ma wannan kwaye da wiban da wannan kamfani wanda su shoni su wane ne ya yi muni ma akan yi kwanakin ba a almai suka halatta a rinka shan wiwi amma ka a shawar da wuce iyaka irin yadda ake shan giya dan biyar guda shi ke ita ma an ka samu wadda ba ta girke ta ta ba wannan ba laifi ba ne sun yi boke kuma ɗazu na gani a labanan labanan ne su ma can sun halatta noman ta to ka gani a hankali a hankali ne halatta ita ke nema a halatta da irin biyar shi kuma abu ne wanda yake haukatar da matasa ya kasance musu da amfani kusa amfani kan sau bari su amfani da al'ummar da matasanta suka lalace wanda su ne ko manyan gobe ai wannan hausar da kake ji ana wata haka duk lokacin da kai gadar tijo da kirki a yaran ta wani kirki duk lokacin da kai na banza da yana karami ma da banza komi tun mikir suna tun lokacin samartaka ta mutum a lokacin nan ne zaka gane waye shi a gaba don mutum ya lalace ne da yana karami kuma lalacewar ta kai wani mataki inda ba mai sa shi ba mai hana shi yana da wahala ya su wala yadda bai wannan aiki wannan ko kuma ya sauya bayan da na kirki ne to dama ba saja ce ke yi irin wannan kawai nuna ne ke a yi na kirki ne amma dama akwai mutum mazari ya ce min jihati annaha tafsudul aqal wal mizaj saboda i wannan kananan kwayoyin kwayoyin wa'annan suna lalata kulluwa kuma wannan kowa shaida kowa ya sha ganin wanda kwayar ta hauka shi wani abu ne wanda sananne kai yanzu ma wani lokata ce wani da wani kwayar ta hauka su abu ne sananne wal mizaj da kuma a faranka wanda yake baka sans a rayuwa a faran da yake ba ka sans ta rayuwa kwayar da kake sha zuwa da kake a tafiya shi ta lalata shi a zuwa wani lokaci sai ga tunaninka daban na mutane daban masu tsayayyar hankali sai ga mutum ya nuna kwamfartama ka kasa gani na wani irin kwamfartama ne ni wani abu me ke so me ke yi da kuma ka san cewa a kusa da shi ya ce hatta yusira fi rajuli ta hannut wa diyata ya ce hatsi ya kasance mutum ya kasance ya lalace wa diyata ya kasance kawai babu kishi na kanshi wane na wani shaɗar da shi ya ce wa gaida zalika minar fasad da wasu abubuwa daban wanda suke na lalace wanda kwaya take kawo ya ce wal khamar akhbat min jiha annaha tuhdi ila al mukhasama wal muqatala wakilahuma ne su an zikirin lahi wa anisa yace ita ma giya daga wani bangaren ita ma kuma lalacinta ita ma kuma wani musamman saboda tana kaiwa zuwa gargingimu zuwa zaka ji an ce abar an tada fada wani da ci kwalba buga ma wani an yi wani irin rikici saboda ana cikin wani yanayi na rashin hankali aboki da aboki ga gani an bata an yi bije-bije an kashe mutane wani abu ne da yawa ya faru ya ce wa kilahuma ya suddu an zikirillah wa nisa ya ce kaga duka da kwaye da gi gabaki ɗaya suna karkatar da mutum zuwa da ambatan allah kuma da yin sallah wanda yake cikin wani yanayi ina shi na sallah wanda yake cikin wani yanayi ina shi na karatun ƙwararri wanda yake cikin wani yanayi ina shi na zuwa wajen karatu bari ya rika aska ba ya lalace ya asarar lokacin shi lokaci da shi ne mafi abu mai tsada a rayuwarka bakka da abu mai tsada a lokaci saboda abu ne wanda duk sai wanda yana kurce maka ba ta yadda za a sake dawowa har abada da shi in ba ka yi amfani da shi ba akan abin kirki shi ke ka asara har abada ba ka iya mido shi ba ka iya ratarafan shi tun da abin da lokacin da za ka ɗauka na ratarafan shi wannan lokacin shi ma dama an nema ka yi wani abu na kirkin baka iya kuma abu dubir ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi kenan kai kokari duk yadda za a yi lokacin ka ka tsara shi lokacin da ka amfana da shi a cikin magabata bisa wasa da lokacin su bisa wasa kawai in ka gansu a kowane abu da suke yi in bisa komi to barci suke bisa yadda kai barcin magani suke kawai asarar lokacin yake a rikitance ba ce aka awa takwas ba to magabata gani suke wannan lalace eh an ji jiki yana bukatar hutu awa takwas shi jikin na adam yana dauka ɗabi'a abinda ka saba mashi da shi yake aiki yanzu misali wanda yake antarnama ya shekara na tireni ya je yi gudu ya yi baro ya yi gymnastic da sauransu duka kai da bakka yi da kun hau da irin minti biyar sai an ɗauki ka a wadda da kaji zaka yi abin da yake daga ya guda da gudu ya san metir ya dawo ya sake san metir ya da ka yi irin wannan abin da shi kenan kai kayi kayan kinaki shi kuma sai awa biyu yana yin wannan ko a gaba to menene jikin ka saba ma da wannan jikin shi ya saba da wannan training shi yasa an yi tashi bai shan wahala to haka ko mima ko kwallonka in ka saba mata da har da zattarin da rike maka da wuri in baka samu mata ba shikken sama saman wannan haka ta zama to haka jikinka in ka saba mai da yawan barci haka zai saba amma in ka saba mai da tsari ko da ana jin barcin a akwai abin da zai ka tsara a lokacin ka da dare kana tashi lokaci kaza wallahi abin da litan sai ka gani in baka tashi ba eh yana da wahala ma ka tashi daga lokacin ya kamar ka sa riga nan da nan ka zaba lokacin tashin ka ya saboda ka sa ma jikin haka to shine shi malami yake cewa jiki yana yin abin da aka saba mashi da shi in ka saba mashi da yin barci barci za ka yi in ka saba mashi da tsari kuma tsarin wannan zai bi yadda kake so haka za ka bi mutuwa ce kake tsoro ko wani abu mutuwa ko ba ka yi barcin ko ba ka yi barcin mutuwa zai kai kenan gara ka yi kokari ka amfana da lokacinka wannan daren ka yi kokari ka amfana da shi ka samu ko awa guda ka ware makanka kana wasu abubuwa da su amfani ka gobe kiyama yace wa kad tawaqqafa ba'd al-ulama al-muta'akhirin fi haddiha malamai sun yi tawaqqufi la sima al-muta'akhirin wanda suke na kwana-kwana akan haddin da za a ma wanda yake shan giya wa ra'a anna aklataha tu'azzar da suke ganin mai shan kwaya za a bi ta'ziri me za ta'ziri za a tsoratar da shi bima dunal hadd wanda ba haddi bane kuma na mai kamar bulala goma bulala ishirin yace haiku zannaha taghayyuru al-aql min bayt al-ard bi manzilati al-banj hizki ganin cewa ai tana sauya ma mutum hankali ba tare da wutar lalurar da sa kai wannan ba sai suka dauke ta a matsayin kamar anesthesi da za ma mutum ya kasance in aka ma mutum anesthesi bai duni in an jima kuma a nido shi to haka suka ɗauki kwaye sai suka ce to don haka wannan firmin da mutum zai shiga bai duniya dalilin wannan bata wannan lokacin da ya to ame ame ta asiri a haddaka shi ya ce wannan bajin da ne wannan ra'ayin mata takdimi ne fi haka la malamai na da ba su yi magana a kanta ba saboda a can da babu ita suna magana a kan wibi da kwamfulimi shi ne suke cewa wani hukunci ya kamata a mishi ya ce wane sa ka zalika bal akalata ha yanshun wa yashtahuna ha ta shura bil kham wa akthar ya ce kai ita dai wannan kwaya a je a zo abin da efe inda ake samu an shagiya shi ake samu bal akbar wa akhar ya yi haɗari ma wanda ake samu idan an shagiya na kwaya ya ce wa hatta la yasbiru anha ya kasance mutum bai iya haƙuri in bai sha ba bai haƙuri in bai sha ƙwaya jiya zaka ko sata ce sai ko ya ne shi zai samu sha kai in bai da makudin sha zai ga inda ake sha ɗin ko biyu a rika bashi ya sha yaje gidan giya da yake gidan giya suna da solidarity in ka zo kai ado ka zamna eh in ka zo kai ado ka zamna kana zari ido dala ba mai ba in kana jin yunwa amma in giya zaka sha sha ta shika in rima sai a biya a sha a ko sha in ta sha su mi suke so a lalace dan uwan malalaci ya zo mu ta lalace amma in kyauta ce ba in yunwa ce ba ba ka ci kai dai abincin in ka ci ke sa sha yawa ya ce to a ci a sha su ne su suke a sha yace wa tasudduhum an dhikrillah wa an salat yace kuma tana kiyaye su daga yin tana hana su ambatan Allah da kuma yin sallah ya ce idan aka minha idan suka yawaita wannan shashe ya ce lakin lamakana tijani da maɗa'uma laisar sharaba duk wanda istilafin saboda sun ga ba abin sha ba ne abu ne wanda kawai don bushe-bushe ne ko abu ne na wanda ake tattaunawa tunda ta giya abin sha shi ne sa suka samu wannan ikhtilaf yace tanazu al ulama fi najasatiha ala thalathati aqwal malamai sun tattauna akan cewa najasa ce wannan ko ba najasa bace akan maganganu guda bi madhhab al imam ahmad wa ghayruhu yace fa qila hiya najasa kal khamr mashruba suka ce ita ma kwaya najasa ce kamar yadda giya take najasa yace wa hada huwa itibaru sahih yace wannan kuma shine magana mafi inganci wakila la wasu suka ce a bijimuni ha saboda ita ba kayan sha ba wakila suka ce kuma wasu suke cewa yi farrata bai da jami'i hawa ma'iya a ringa bambanta tsakanin wanda misali in siro ne da kuma wanda in kwamfani ne sai a bambanta tsakanin su ya ce wani kulli hal ya ce amma a kowane hali ne shi dai abin maye abin maye ba ya ce fa hiyar dakhila fi ma harrama Allah wa rasuluhu suna shiga karkashin abin da Allah da manzon sun haramta ya ce min al-khamr al-mustil lafzan ma'lama na daga giya wanda yake sa maye ya ce lafzan wa ma'ana ya ce a lafazi kuma da ma'ana ya ce gabaki ɗinsu suka ce gabaki ɗinsu haramun ne kamar ke abu musa ke cewa wa kala abu musa ya rasu Allah abu musa ke cewa ya ma'aikin Allah aftina ya ce ka mana fatawa fi shurrabai kunna na sana'uwa miliyan ya ce a kan wasu abubuwa da muke sha ya ce muna yin shi lokacin da muna ƙasar yamma kenan wani abin sha ne wanda suke yi lokacin da suna yamma kun san abin kowa kera kayan shi ke a gida sai yake cewa albitro kuma wani ce ma albitro hukutun asibiti abuwan kayan maye da ake yi da zumuwa ya ce haɗa ya shigar ya ce shigar da kuma ana preparar shi sai ya kai matakin da zai sa mai a lokacin da sun roƙa sabi da sha ya ce wal mazu abu al mazu kuma ko huwa min al qurra wa sha'ira yace shi kuma da sha'ira ake yin shi kuma ana alƙam yace yun ba hatta shi ma ana zawa a tsawon shi har sai ya tsaya kuma ana washi yace ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسجيل أعضى جوامع الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا جوامع الكلمة زين المجال وذلك أمر هو ديوان سيدي شوى ما أسكر كثيره وكثيره حرام يجي ده أمر ديوان شي سامعي to ka aiki shi mahara yanzu misali zai kasance sai ka sha kwalba goma da isa gaba ne da giya wannan ainihin da cewa shafar babu za ka rage to da abin da da yawa shi zai sa ka bari to ka rage shi ba haram yadda ya zuwa sai a namsar su da nake cewa kun da muskirin haram abin da yake sa ba yi da yake haram ya ce rawa musu wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qul wa lam yufarriq bayna nawmin wa nawmin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta tsakanin wannan da wannan kai ne ya ce da kaunihi ba a buɗe ba ba su ba kasancewa abin sha'ani ko a mace duk a ranar ya ce ala annal kamar tsari musulamu biha ya ake na fokus wa hadi hashisha ta zaro bil ma wal kamar yushrabu wa yukar ya ce ya ce ita giya ana yin ta da wasu abubuwa da dukkan wani nau'i na abinci kawai da ake so ya zafi misali da burodi ana iya zama a jihar shi yau in yi tsami yana iya zama gida ya ce wa hali a hashisha ya ce ita kuma wannan ganye wanda ake sha to za mu bai ma ana shayar da ita ne da ruwa shifka ce kuma ruwan ta da ruwa ake ya ce wani kan yushar ita kuma iya sha ake wa yukar kuma abu da ake yi ma wani abin shi tsotsa ne za ta sai misali akwai halawa da ake yi ba dauki zarga mutum yana shan halawa kuma wani karfa sun je jawo sun zai yi da abinci ana shan shafara da wannan giya ce abin da zuwa dauki tabbas yawa halawa ce za su samu dauki sai kana tsokan da zaune a wani su kuma mayan su ne lazari ya ce wani hashisha da tushirar wa dukkan ya ce ita ma akwai yadda suke mata su sha kuma su ci ya ce wa inda malam ya kuro al'ulama da kan halatta bin al'ahadi sarrafa mafi abin da ya samu al'ulama su magana a kan kwamfani ne da aya ba wuri saboda babu tsada daga bayan da yace wa inna ma lam yadhkur al ulama li annaha lam takun al islam lokacin da suka zo biladin islam garuruwa na na musulunci yace wa qad qila fi wasfiha shi'r yace a wasu tinta ma da aka bada akwai wanda ya faɗi wasu baituka yace fa akiluha wa zira'iha halalan fatilka ala shuka musibata ne ya ce da a ci da kuma a yi nomanta ya ce a wurin wasu sun halatta ya ce fatilka alashifa ya ce musibata ne ya ce wajen lalacewa wannan musibace guda biyu ya ce wallahi ma farha iblis bi mithli farhatin bil hashisha wanda yake cewa malam wanda yake cewa iblis bai taba horin ciki ba irin horin cikin da yayi da aka samu yanzu ya ji daɗi sosai ya ce li annahu zayyana halil anfus alqasisa fastahabbuha wastarhasuha eh saboda wasu zakata marasa kyau ta suka ai babu ta a lokacin annabi annabi bai ambaci kwaya ba don haka kawai tun da annabi ya magana a kan tawa kawai ba haram ba haram ba ne halaka haka shi ɗan ne zuwa musu wannan hulɓai kuma su ɗauki wannan makaman suka rike ya su tambaye ka a lokacin annaba akwai yuri babu akwai kwamfani babu akwai siro babu tunan haka kawai shi ke su kuma san ba annabi ya daga ƙari magana ya ce duk abin da yake sama ya haramu ne shi ke giya ce ba giya ba ce duka ya ce a kulli man ya kuru hashisha ta jahalar ka ce ma wanda yake shan kwaya a cikin jahilci ya ce ishtafi ukuliha bi akbar da isha hakika ka rayu wajen amfani da wannan kwaye mafi munin rayuwa kimatin mafi jauharar kalimata ya ce kimar dan adam kimar mutum a hili take a bayyana take a zahiri take ya ce falimata ya akar jahal ya ce to nisa ya kai ɗan uwa jahili ya ce bi'tahu bi hashishatin ka sayar da mutuncinka da da waya waya sai da mutunci babu daraja in kana da daraja a wajen mutum da garanka da kwaya wannan hizba take in aka ce yawa na hukwa yake shace ya subhanallah duk da ke ganin kima ko lazima kama kanka sutura ko kuma ka ruwa matar ka asiri da wannan shaye-shaye sai ma ne kawo wata hikaya ya ce an abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan shugaba ne ya ce an nashabar ya ce wani matashi ja a ilaihi bakiya ya zo jin shi na kuka hazinan kuka na bakin ciki faƙala ya amiral mu'mini ya ce ya kai amiral mu'mini in nirtakabtu tambar azima hakika ne na aikata babban zunubi ya ce ba hannu min tawa shi ina da tuba wajen Allah Allah zai yafe mini qal sai ke ce mishi wa ma zambu sai ne lahin ka mi ka aika da yace qala zambi azim yace wallahi lahi na mai girma ne qal wa ma huwa fatub ila Allah ta'ala yace ni ne ne lahi ka tuba da Allah duk wani lahi Allah ce zai gafarta inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafara zunubai baki daya har sai da ya kira bayi ma ya ce ya ibadiyar labi na asirafu ala an fusihi na ta kada kuma rahmatullah ya ku bayi na waɗanda suka aikata abubuwa manya na zunubai suka zalunci kansu la ta kada kuma rahmatullah kada ku yi tsammani daga rahama ubangiji inna allah ya rufe da zunuba jami'a allah na gafar zunubai ko mun yawan su gabaki da allah zai yi maka mutane mutuwa allah shi ne yake so ya ga zuciya ka cewa da gaske kake kato to Allah zai yarda maka ya ga zanci tuba ne na mazuna tuba ne na rashin occasion tuba ne da nan ba a samu dama ba kana shan giya to yanzu baka da kodala ba a bakan sha ya ga ce kai ba shi ke na na na na wasa amma da ga occasion ta samu ne ya ce maka zo mu ce zan biya shi ke da ne kashi to kaga wannan tuba ne kai tuba ne na mazuna tuba ne wanda kawai okaziyar ce ma an sami irin haka kawai suke ba da labarin ana kayan dariya suke cewa wani kudin suka fada rijiya sai ce sadaka ta sadaka ya san duk babu tun za a yi sami su shi kenan suna cikin tattaunawa da shi shi bawan allah ya rikici ya ce shi wa mai laifi ya zai an ce mai tuba shi kenan sai ke ce mashi ya amiral kumini kuntu an bushe kogo ya ce ya kai amiral kumini ni na kasance mai tonin kabari mai tonin kabari zuwa ke na tona kabari wa kuntu ala fi ha umurin ajiba kusa akwai mutane aka ce ma wani dan adam ya yi wani abu yake taba maki ya ake zuce shi ta bashi kaza yanzu wani shi ne je to babban dai kawai da tona rayuwa kawai wani aikin shi ne wani kawai aikin shi ne ta tona kabar ka wai gani ake yi an ce ana kaza ba zai je ko yanzu shi kenan ya ce ni kuma ya ce in na je tona ya ce sai in ga wasu abubuwa na mamaki sai ka bai shi ba mara aiki in ka gani sai ce ya amira mu'mini ya shugaba ya ce na bashtu lailatar kafra ya ce wata daddare na zo na tuwon wani kawai fara'aitu sahibahu kan hawala wajahu al-qibla sai na ga wanda yake cikin kabarin akwanci an juya fuskar shi daga al-qibla ta juya فخفت منه يجينا الخروج وأردت الخروج سيدني ما أمتنا قدر يجي وإذا أنا بقائل يقول في القبر يجي هي نجوة مريع أنا كرم ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة شو بساك تنبيه بقى كمان ممتي ميسا أكجوية مستشدد على القبلة هكذا أكجوية كتير فقلت لماذا حول لا إجكين صورتي ميسا أكجوية مستشدد قال سيتي بي لأنه كان مستخفا في الصلاة شيء أي كان شيء وساكن صلى بي دوكان تلفزكي بي دوكان تشيوا إبادتي الله يتي أي كو زوا ينا يدي لك أتي ما يتي هذا جزاء مثل wannan shine sakamakon mai irin wannan so ake ka dauki sallah a matsayin wata ibada wanda kana jin daɗi kake yin ta kana karkarwa lokacin ne ka je ka yi saboda munajati da ubangijinka kana gana da ubangijinka kana cikin wani yanayi ne daban da yanayin da kake ciki a da ka sawaya in aka ma magana baka amsawa haka ake so baka tuna komi in ba ubangiji ba sannan wani abu ne daban haka ya faru da aqa ya zo a cikin littafin la tahzan وما أدراك من أطاع يسند da kai waya ake ce ma Allah wani bawon Allah bawon Allah ne mai ibada bawon Allah ne mai kiyaye dokokin Allah kowa san shi da haka idan yana sallah babu wasa a tare shi babu tuna wani abu a tare shi kawai Allah ne a shi haka a tare shi wata ya samu matsala a kawashe kawai ta yi ruwa ta yi ruwa yanzu daga an tora hannu a kan kawai ihu yake yi ihun da yake ce hudda ne ne yanzu hankali shi tashi kowa hankali shi tashi ni ake so a so ake a mai sakiya kusan damar da sakiya sakiya idan kawa ta yi ruwa ya zo a sa kare cikin wuta ya yi ja sai a zo a tora a wurin sai a tilla daga an wasa wannan abin zai na da shi in aka zo zaɗa mai kawo tashin hankali sai wani a cikin gina yake kubar shi ba sallah ba allah nan ya kabarta sallah yana sallah iya cikin su dada aka zo aka ɗauko wani abu aka isko kawar tashi aka tsora aka matsa ruwa ya ce shi ne ya shi kamar wani abu ya ɗan soke shi amma bai ka aka wani ne hankalin shi ba a jikin shi kawai a gaban ubangiji yake ya tafi kamar yadda kai ne wani lokaci zaka ringa kallon wani abu idan ta akan abin amma ba wa hankalin ka ba nan yake ta hankali na ba a jiki na bai ke bare in ji amma wani abu al'ada ya ji to haka bayan Allah suke wajen bi da hankalin su da sallah Allah ya sallah babban al'amari ne babban al'amari ne sallah mu ringa ba ta mahimmanci sama da komi a rayuwar wanda da cikin magabata shi ba a taɓa yin kiran sallah bai cikin masallaci aka tambaye shi ya haka me yasa kake haka ya ce ni ba zan tsaya ba sai Allah ya kira ni kiran sallah wajen shi ni ne zuwa wajen Allah ne ka hanyar kira ni ni ne mai nema to dukan babba ta ne muna neman Allah gafarta mana muna neman Allah mana albarka muna neman Allah albarkaci yin lau muna neman Allah samu aljanna kiyar daga wuta muna neman Allah ya sitirta mu ya raba mu da bala'i na duniya da na lahira duk wani bukatun da sun rayuwar mu cikin gaibu muke da yi ba musamman mai gobe za ta aiwa miye gobe ke da kwalbi ta kusa a kan ba mu sani ba ba abin da zai mana maganin haka in ba addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa la yurdu al-qadar illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara yace kamar addu'a in misali ka ce akwai wani abu da aka kaddara zai same ka to yawan addu'arka Allah subhanahu wata'ala yanfu Allahu ma yasha'u wa yusbit Allah yana goge abin da ya dama ya rubuta abin da ya dama me da hankalinka wajen yin addu'a Allah ka raba mu da abu turjewa bala'i misali Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala' وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله كتيا يوم دقا رزق البلاء da tircewar musiba wani bala'i ya faɗo maka kai kai ya kusa ki kusa wata rashin lafiya ko ko wata jarabawa haka yau ko gobe kullum abu daya ana ta neman solution ta ifa karin da roƙa Allah ya kiyaye ka da irin wannan bala'i nawa ke roƙo wanda suke cikin irin wannan wani abu ya isko su a rayuwarsa sun rasa yin zasu da shi ya hana su jin daɗi ya hana su walwala to kar ka roƙi Allah ya kiyaye ka bukatu gare ka me da hankali akan ibadarka me da hankali akan sallarka to me wasa da sallah ko yanne wala ka ta ka zata wala ka ta shi haka zata wala ka ta shi yace kuma na bastu qabran akhar yace wata ran kuma nazo na bude wani kabari ya ce fara'aita sahibahu kan kummila khanziran wa qad shadda wa qad shudda bis salasil wal aghlaq bi unqi yace kuma na buɗe kabari yace sai ga wani kabari an mai da mutum alai sarkoki a wuyan shi gabaki da dar mai shi tabba alai ne ga shi na kuma fa khiftu minhu wa aradtu al-khuruj nazu tsoro na mutar gudu aka ce mishi ina zaka baka tambaya waye yace ana tasal al'amari baka tambaye me yake wani ma da ma'azza me yasa ake mishi azab fa qultu limaza nace me yasa fa qala aka ce mishi kan yashrabu al-khamr fi dunya wa ma ta min ghairi tauba ya kasance yana shan giya a nan duniya abinda Allah ya haramta shi yasa sai aka mayar da shi abinda Allah ya haramta a cikin kawai ya mutu bai tuba ba shi za a kimi da shaka idan ka gama mutu yana shaye shaye da Allah ka ja hankalin shi da irin wannan maganganar ka nuna mashi haɗarin da yake dan kare ka mashi rayuwar da ya sa kai shi wallahi kaga a nan duniya na rayuwa balaganci a kabari ma haka zai rayuwa a balaganci kuma idan ya je lahira maimakon wannan abin da yake sha a nan duniya na shaye shaye za a ɗauko irin kazamta da take fitowa daga farjin mazinata wanda warin shi ya ga 'yan mutu suna jin takaici da kasancewa tare da waɗannan mutane shi za a daga ɗauka a masu sha a wata ruwa da kuma ruwan da za a basu suna kawo shi fuskar su naman fuskar gabaki ɗin zai zube cikin ruwa amma duk da haka ya sun sha tunda su suka ce a basu alaƙin lahira irin wanda da yake tattara rayuwar duniya a wulakanci a kabari a wulakanci a lafiya a wulakanci ni ga ɗanka ba ka da amfani ba ka amfani kan kamfani ka amfani ka lalace ya ce wata rana na tonar kabari ya ce na bashi kabarin fawajattu sahibahu karshen da bil ard bi autarin min na wa akhraja wa ukhrija lisanahu min qufa yace ne ga wani shi kuma da aka sa shi kuma ƙasa ta rike shi tafta matse shi kuma haddau ga wuta wuta a kewaye da shi bi mana wuta tana ci a cikin gabar harshen shi a waje ya ce fakirtu wa raja'atu da ji tsoro na wuta da gudu aka kira ni falujitu aka kira ni aka ce ala tasal an hali hada bi mana utubiya baka tambaya akan hannun wannan mutumin me yasa aka jarabce shi da haka fa qultu li wala nace me yace kana la yataharraz min al bawl ya kasance baya kiyaye kanshi daga usari baya kiyaye kanshi daga usari wannan matsala ce wadda wasu na wasa da ita ka zo yin fitsari kana kallo yana fatsin maka ko kuma kana ji sauran shi yana kaso a jikin ka je kai arwala ka je kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rashi da sahabbai suna ta cikin bakwantai ya zo kan kabarka guda biyu sai ya ɗauki ganye sai ya ɗora a saman kabarka sai ce takan a sassafta musu azaba kayan wannan ganyen ya bushe sabai suka tambaya miyan aikin wa'annan mutane ya ce ɗayan annami ne ɗayan kuma baya kulawa da fitsari yana ji yana taɓa jikin shi ko kuma bai da tsarkin kirki na wutsarin zai je yi a rola ya tsalla wannan shi ya sha mishi a zaman kabari don haka idan mun zo irin wannan mun gani tabbas ya taɓa jikinmu mu dauki ruwa mu wawwatsa inda ya taba in ta kama mu wanke ma mu wanke mu jajjara mu tabbatar inda wannan fitsarin ya taba mun zuba ruwa kada mu bari mu je haka nan yi aro lami sallah ga wannan yana gadar da azabar kabari ko kuma kana ji sare baka kame ba kai sarkin gaugawa kana ji yana kaso a jikinka haka nan ka tashi ka je ga aro lami sallah wallahi musiba ce ko da sallah za ta barka ka tsaya tabbatar ka tsarkaka tukwana kai abin da ka fi masu kai sallah a tabbatar samun jami yana da fadala amma a nan sallallahu alaihi ya ba mu ta fadala ko yake cewa wanda ya zo masallaci an yi yuzu a wuta kamar ya samu jami'i ne ka zo an kare sallah ko ana yuzu a wuta to allah ya baka ladan jami'i har da ka zo nan sarar sarar yake cewa iza a taito musalat falata a tuha fa'atuwa wa ƙarfin tafshi kada ku ringa zauwa kuna gudu idan za ku je masallaci kuna gauga da kuke numfashi fa alaikum bi sakina annabi sallallahu alaihi wasallam ku tayi cikin nutsuwa yace fa ma adraktum fa sallu wanda ku samu ku sallata wa ma fatakum fa atimu wanda kuke ku cika shi kaga abin da aka ce kenan kada kai gaugawa ta gadar ma da azabar kabari wala mai hankali da wannan zargin yake cewa wa kana yanqulul hadisi bainan nas fa hada jazaa'u mislu gumbancin wanda laifin da yake da hutsari mutum ne mai annabi manci gama wannan da wannan yake yace to wannan shine sakamakon wanda suke aikata irin wannan yace na hudu yace da bastu kabaran ko da sahibu karshtu ila alaihi nar fa khuttu bin na hudu kuma na bude kabar kawai na kabari gashi nan yana ci da wuta na ji tsoro na mutar gudu ya ce aka ce mana alatas al'amu wa alhali baka tambaya miye mi halin shi fakultu wa maharu na ce mi halin shi sai aka ce mini kana tarikar risalat shi wannan mai barin sallah shi bai sallah ko kuma in yayi ma ya yi yau ne ko bai yi ba ko ya azor bai la'asar ko bakin shi ta sayi akwai wanda zai gani ya juma'a juma'a ya juma'a juma'a ko kuma in an taru da mutane kowa an tashi hanke masallaci shi biya iya ba zama shi kadewa sai tashi da danka a ce bai akwai su wadda da yawa ba sa yin sallai wanda bai sallami a wani shi in kake a duniya me ya saura ta a duniya wata ibada muke da wani ta yi sallai yawo jihadi ko me ake ko kuɗi gare da zaka yi wani abu da aka abinda gare ka tafiya kuma shi ne zaka ringa baki to shi wannan ba a magana ma akan shi malamai gargama ma suke tsakanin su wai kafuri ne an binne shi a mafarkai na musulmi an mai sallah an ba shi armi an yi kaza an ci yankan shi in yi haka wake tattauna tsakanin malamai wanda bai sallah ya yi kalmar shahada ɗaya amma tun da bai sallah ka ga halin shi da ake tattauna ma Duran ne da aka ce ba a ci yankan ka ba ba abin da ka a makarta ba su to wani makarta za a ka abin da ne na wani canko to ya ce na biyar na bastu kabarin fara'aitu ko kada wusi a alal mai mantar bas wa fi hinurin sabi wal mai tana imun ala sarir ya ce na biyar ya ce da na buɗa kuma sai na ga shi wannan kabarin shi a wasa'i da haske daga ka gani ka san wanda mamacin ya cikin alkhairi na'imun alasari kai ka ce mai barci ne a saman gado sai ce wa kad asharqa nura hasken shi ya tahi iya ganinka wa alayhi thiyabun hasana da kaya masu kyau yace fa akhadatni minhu haiba sai ce wannan abin da ya sai haiba ta kama ni bi ma'ana ya burge ni wa aradul khuruj hirni ma an tahiya kama yace faqila li halla tasal an halihi limadha akrama Allah akrama ay ukrima bi hadhihi al karama baka tambaye halin shi wani yasa aka bashi wannan karama duka aka bashi wannan baiwa shikenan fakultu limaza sai na ce limaza na ce nisa sai ce faƙila nisa aka ce wuli annabu kana shabban ba'i'an ya ce matashi ne mai bin allah na shafi ƙwa'atillah ya rayu cikin ɗa'arin allah wa ibadatihi kuma ya rayu cikin bautar allah rayuwar shi tun yana matashi mutumin kirki ba a same shi ba cikin yan shaye ba a same shi ba cikin mazanata ba a same shi ba cikin ɓarayi ba a same shi ba cikin masu tsaye-tsaye ba same shi ba cikin mutanen banza mutumin kirki ne mai fin kiyaye mai kiyaye sallah mai addini ya ce to wannan shi ne sakamakon shi da Allah karrama shi ya ce faƙala abdulmalik inda zalik sai abdulmalik yake ce mishi da ya bashi wannan labari ya ce inda fi haza na ibratu bil asi ya ce wannan labarin naka da ka bayar ya ce akwai wa'azi ga wa'anda sun kasance masu sako ne wa basharatan lil da kuma abin albishin ne ga masu bin Allah yace farwajib alal mubtala bi hadhihi al ma'ani al mubadara ila at-taubah wa ta'a yace to abin da yake wajibi ga dukkan wanda aka jarabce shi da irin wannan ibtila'in na shaye-shaye kwaya ko giya yace yayi gaugawa ki tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wasali ila maghfiratin min rabbik Allah ce kai gaugawa ku yi rigai-rigai domin neman gafarar ubangiji wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi kaukawa ku yi gudu-gudu a komi annabi sallallahu alaihi wasallam cai cai babu wanda zai yi abu a hankali sai ya ci nasara abubuwa na duniya inda ka bi su a hankali to za ka yi nasara da hakuri amma wajen bin Allah ta aka yi wannan gauga ka dai gauga ake kana mai laifi kana bisa Allah baka zama ka ranka cewa bari nan da kwana biyu na bari ko kuma daga na samu aiki kaza zan bar kaza ko kuma daga an yi gusani wuri kaza zan bar kaza ko nan da yan kwanaki ko nan da kai shekaru wannan lissahin da kake na haka ne ka san lissahin Allah ka san an yi kai lokacin ka ne ba ka sani ba kakan yi gobe ne mutuwar ka kada kana jinkirta tuba ka yi da gone dir ka san cewa kai mai laifi ne tuba yanzu tuba ka ji karatu kana koma gida ai arwalla ira ka ajurak kana karewa kai addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim daniya a zuciyarka cewa wannan lahin ka fasa shi daniya cewa kai nadama Allah na kallon zuciyarka inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah bai kallon jikinka Allah ina ke kallo Allah yana kallon zukata ne kenan zuciyarka Allah ke kallo ya san mi da gaske kake ko ba da gaske kake to wannan hadisi ne ya tabbata daga Abubakar Siddiq ya rawaito yace duk wanda ya wannan addu'a bayan ya raka abi duk zanubin da ka aikata Allah zai yi maka shi kenan ba kaka makara abu gashi nan a hannunka ko abin da ake bukata da kai kawai ka tuba kuma ka aikata mala ya ce ja'alana Allah wa iyyaku min al-da'i Allah sanya ni da ni da ku daga cikin masu bin Allah wa jannabana af'al al-fasiqi Allah kiyaye mu daga aikata ayyuka na fasikai innahu jawadun karim lalle Allah jawadun karim ne mai kyauta ne mai alkhairi ne ko mai karamci ya race sunayen Allah al-jawad Allah mai kirki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma ya karbi ayyukan mu kuma kiyaye mu daga aikata ayyuka wanda baya so ya taimake mu da aikata ayyuka da yarda da su kuma yake so nan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh